lokaci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم فيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin tsora tafsirin Alƙur'ani mai girma kamar yadda aka saba bayan kowace sallah ta la'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na Ramadan. yau ga shi da iko Allah za mu ɗora inda muka ashe, wanda yau mun ini biyu ga wannan wata mai albarka. Hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha biyu ga wata na uku miladiya Isa ɗan Maryam 2024. Da fata Allah subhanahu wa ta'ala muna jagoranci. Muna cikin suratul an'ami,
Jiya da dare mun tsaya daidai aya ta 123. Yanzu nan za mu tashi kan aya, jiya mun tsaya kan aya ta 122. Yanzu nan za mu tashi kan aya ta 123. Allah ya ce, Wa ka zalika ja'alna fi kulli ƙaryatin.
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها Mm.
وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون
Allah ya ce wa kazalika haka ne ja'alna muke sayyawa fi kulli qaryatin a cikin kowace alƙarya Allah ya ce haka muke sayya a kabira mayya mayya daga cikin kowace alƙarya mujrimiha mayya mayya sune mujrimai a cikin gari liyankuru fiha domin su rika yin makirci su rika kulla kullalla ta yadda za su karya addinin Allah, ta yadda za su haɗa da addinin Allah, su bi matakai daban-daban. Allah ya ce haka muke sayya cikin kowace alƙarya. To wannan aya, kun ga kama abin da Allah yake nufi shi ke sayya mayya-mayyan gari su kasance mushirin mai. Ko ba haka ba, amma haƙiƙanan fassarar yadda take ku sani Allah baya umarni a yi fasikanci. Kamar can da Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarna ha tadmira. Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qarya idan muna nuhin mu halakar da alqarya da azaba a bar shin duriyar su a manta da su idan muna nuhin haka amarna mutura fiha sai mu yi umarni ga majiya daɗin garin mayya-mayya a kabira kenan. Eh, Sai mu yi umarni da su fafasa kufiya su ta fasikanci a ciki. Kaga haƙi ake fassarawa. Shi ma kaga haƙiƙanin fassar ba haka cike ba. Eh, Domin inna Allah la ya amuru bil fahsha. Allah ba ya umarni da alfasha. Kenan sai yanzu duka ayoyin abin da suke nuhi muna yin umarni da su mayya-mayya su kasance masu tsayar da dokar Ubangiji. muna yin umarni da su su tsayar da dokar Ubangiji, su tsayar da addinin Allah, su kare addinin Allah, maimakon su kare addinin Allah yadda Allah ya musu umarni, ku fasa fiha, sai su tafi askanci. Liyan kuru fiha, sai ga suna ta makirci, suna ta kullalla, maimakon su yi yadda za su gina addini, sai suna kulle yadda za su rushe addini. To, umarninsu ne ake yi su bi, sai su ƙi biya. umarnin su ake su kiyaye sai su koma fasikanci amma ba hakikanin dan saboda Allah ne ke yin umarni a yi fasikanci mutum ya aikata yana da hujja gaban Allah ke idan ka san ba shi ake nuhi ba Allah yana nuhi yana yin umarni gare su ne su da an mayya mayya su zan masu kiyaye dokar ubangiji su zan masu kiyaye addinin ubangiji maimakon su kiyaye addini sai su koma faɗa da shi shi yasa haka za ka samu kowace alƙarya kowace alƙarya sai ka samu mayya-mayya sun fi kusa da kahirci mayya-mayya su ne na gaba-gaba da faɗa da addinin Allah saboda Allah ya ni'imta su sun samu girma sun samu matsayi in suna ganin ba wanda ya isa ya ce su yi kokar su yi kai idan ka zo kana musu umarni kana cewa Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza sai su yi girman kai a hazatuhul izza sai shi da kai ya kama mutum ya ga kamata za ka zakwa ka ce kaza to wannan shi ke sai ya haiga maimakon su bi sai ga sun koma in biya maimakon su yi da'a ga Allah sai su koma fasikanci da shi ne Allah yake ne yana umarnin su ake yi su bi sai su su ƙi biya ba wai Allah yana yin umarni da su ne ba su yi fasikanci ko Allah ya halakar da alƙarya ba shi ake nuyi ba Allah sa mu gane to shine Allah ya ce a liyam fiha domin su rika yin makirci a cikin garin a cikin ƙasar ma'ana makircin da ake nuyi hada da addini Allah ya ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim makircin da suke yi ba akan kowa zai koma ba face zai komo a kansu saboda duk abin da yayi mutum abin duk abin da mutum ya na kullalla ya kulla sharri to sharri gare shi yake komowa duk abin da mutum ya kulla na makirci makircin nan gare shi zai koma shi yasa mutum ga zan mai kulla alkhairi shi alkhairi idan ka yi shi to baya faduwa ƙasa banza sai ka tarbu da shi ta yanda shi ma sharri haka ne idan mutum ya yi shi sai ya komo gare shi daman ƙeƙai ne komo kan mashaƙiya duk idan mutum ya kulla makirci wallahi to abin gare shi zai komo ko ba daɗe ko ba jima zai komo gare shi to shi ya Allah ya ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim makirtin da suke kulla ba akan kowa zai komo face akan kawunansu wa ma yash'uruna amma ba su sani ba na'am
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
Allah ya ce wa idza ja'atuhum aya yayin da aya ta zo musu mu'jiza yayin da ta zo musu qalu sai su ce lan nu'mina mu ba za mu yi imani ba da Muhammad ba za mu yi imani da abin da ya zo da shi ba hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah sai an ba mu ira abin da aka ba manzanni Allah ma'ana mu'jizoji wanda manzanni sun ka zo da shi Kunga annabi Salih ya zo da taguwa, wannan taguwa mu'ujiza ce, e, ayoyin da ya zo da su daban mu'ujiza daban, ma'ana littafin shi daban mu'ujiza ce daban. Annabi Musa ma haka, kaga littafin attaura daban mu'ujiza wadda ya zo da ita daban. Annabi Isa ma haka, littafin shi daban mu'ujiza daban. To su ma haka suke so, annabi Muhammad ya zo da mu'ujiza. shi ma ya zalli tahiri daban mu'ujiza daban ba ba za su yi imani ba sai ya zo da mu'ujiza tare da cewa sun sani sun sani ba wani littafi wanda Allah ya sabkar ga wani manzo wanda shine littafi shine mu'ujiza kamar alqur'ani kowane manzo littafi ne daban mu'ujiza daban amma shi annabi Muhammad littafin shi dai shine Qur'ani ko mu'jiza ita ce Qur'ani saboda Qur'ani yana magana ne da yaran su su larabu ne irin kalmomin da harufan da Qur'ani yake warawa da su da kuma ayoyin Qur'anin dungurungun kin sun san ba magana annabi Muhammad ba ce sun san magana ubangiji ce dan ta gagare su ubangiji ya kalubale su zo da irin shi su zo da kwatankwacin alqur'ani tunda sun ce annabi ya kirkiro sun ka kasa aka ce su zo da aya goma sun ka kasa sura goma kai afuwan sun ka kasa kai Allah ya ce sura guda ma su zo da ita sun ka kasa sun san mu'jiza ce sun san magana ubangiji ce sun san ba sai kama ba da magana ta mutum saboda harufan da Allah yake bude sarwa ayoyi da su sun san wannan harufa ba sun bi suke ne kuma yaran su ne sai da ta barazana ce launa sha'u la kullu misal hada wai ba wani abu ne in mun ga dama sai mu faɗe da haka ta da cewa sun sani sun sai ya sha ƙaryan hankalin su hatta mayya mayya daga cikin su ba qur'ani yana kama hankalin su su zo su ce da su wannan magana ba magana Muhammadu bace kamar yadda mun sha misali duk su walid bin mugira wannan ya sha bayyanuwa gare su hatta su abu jahalin sun san qur'ani ba magana annabi bace sun san mu'ujiza ce amma tare da wannan suke barazana na dai su samu abin da za su faɗa su ta barazana su ce ba mu imani sai an zo mana da mu'ujiza kuma tare da cewa tun farko wahayin da ya sabaka farko farko ai cewa sun ka ba su yi imani da annabi Muhammad sai ya sa wata ya tsage idan wata ya tsage za su yi imani da shi kuma sun gani wallahi wata ya tsage rabi ya faɗo duniyan nan sun gani amma sun ce sihiri ne kuma sun sha gani gaba gare su gaba gare su mutum yake zauwa da farauta ya zo da farauta ta yi da dashi sai ce kai annai muhammad in dai kai manzo ne na Allah ka sayya wannan dabba ta yi magana suna gani suna ji dabba take tashi ta yi magana ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sun gani abin ya bayyana gare su amma sun kasa imani saboda wa mallam ya sha'ala Allahu lahu nuran kuma lahu min nur duk wanda Allah ya bashi haske ba na imani ba mai bashi haske da shi ne suke barazana suna ke suke cewa a hatta nuhuta mithla ma utiya rasulullah sai an ba mu irin abin da aka ba manzannin Allah Allah ya ce Allahu a'lam Allah shine mafi sani ko masani kamar da bayani ya gabata Allah shine masanin haythu yaj'alu risalatahu inda ya dace ya sayya manzancinsa kenan duk magungunan za ku yi ku ce annabi Muhammad bai dace ba ba ku yarda da shi ba sai ya zo muku da aya kaza ko ko inda ba shi bane an ka ba manzanci inda wani mutum ne an ka ba wanda ba shi ba shi Allah shi ya halarci bayu shi yake kallon zuciyoyin bayu kuma shi yake zaben wanda ya ga ya dace to Allah ya dibi zuciyoyin bayu gaba ɗaya babu zuciyar ta kai zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi manzanci kenan in kun shekara cewa ba za ku yi imani da shi ba sai ya zo muku da abin da kuke so a wannan aikin banza ne tunda magana ku bai sai Allah ya canza abin da ya niyya da shi ne Allah ya ce Allah shi ne ya sai inda ya dace ya sanya manzancinsa kuma so da suke wannan magunguna Allah ya ce sai yasibul ladina ajalamu da sannu zai abu akan wanda suke mujrimai zai abu gare su saharun inda Allah askanci aura Allah askanci zai abu gare su dan maluma sun ce abinda Allah ya siffanta wannan akan su askanci akan su saboda suna son girma ne suna son girma dole suna son sai sun canza sunna ta ubangiji yanda Allah ya tsara dole sai sun sayya ra'ayinsu abin ra'ayinsu kenan suna jiji da kai suna gan su mayya ne ya dace a bin maganar su ya dace a saurara musu to maimakon su samu girman da suke so sai Allah buga musu kaskanci wannan kuma shine al'ada ta Allah shine sunna ta Allah wallahi duk wanda yace yana son ya samu girma dole sai an san shi ta kowane hali sai ya bi hanyoyin da dole a san shi to wannan ba abin da zai kara mai sai kaskanci wallahi wallahi sai kaskanci ɗaukaka ta Allah ce Allah ne ɗauka bawa ne kai tsaye ne ba wanda ya isa hana amma ka ce ka ɗauki kai za ka samu wa kanka ɗaukaka dole to kuma abin sai zan kaskanci gare ka ta yanda su ma abin da ya jawo musu haka kenan sun suke yi dole ba Muhammadu ya kamata ba manzanci dan mi ba a zabi wani ba daga cikin mazaizai wanda an san da su maye maye ne cikin garin Makka ko Baifa amma a ce Muhammadu wanda yake marayi kakiran su ba haka ba ta yi musu ba su ne sun karhi dacewa koko su sun karhi dacewa su zaɓi wanda ya kamata Allah ya mayar da shi manzo a wannan girman kai ne dan da ba su da girman kai sai su bi wanda Allah ya ba manzanci to amma suna ganin su su bi Muhammad wannan kaskanci har su Abu Jahal Abu Jahal da kanshi yake cewa wallahi ya san Muhammad gaske ne duk abin da Muhammad ya zo da shi ya ce wallahi ya san gaskiya ne da kanshi ya ce wallahi ya san gaskiya ne to dan me ba ku imani da shi ba ya ce abin da ya hana musu imani saboda komi bangaren su ne komi bangaren su ne gidan shawara bangaren su ne hatta kula da alhazai bangaren su ne hatta a yi ma ɗakin ƙaban na rigar tana kuke gani duka bangaren su ne hatta tutar yaƙi ba a ɗaura tutar yaƙi sai bangaren su bangaren kaka annabi kusai to komai a ce su ne banu hashim to su sarawa ya ce kawai abin da hana musu biya kenan an manzanci ma a ce su ne kaga girman kai ya girman kai ba su yarda da zaɓin Allah ba ba su yarda da tsarin Allah ba shi ne Allah ya ce ba abin da zai ƙara musu wannan ba ce ƙasƙanci a wurin ubangiji wa azabun shadidin wa abinna wa azabun shadidun da azaba mai tsanani bima kanu yankurun na makirjin da sun kasance suna yi na'am
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام Mm.
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما كأنما يصعد في السماء Mm.
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
Allah ya ce, "Faman yuridillahu duk wanda Allah yake nuhin, an yi hadiyahu ya shiryar da shi akan wannan musulunci." Allah ya ce, "Ya sharah sadarahu lil Islam." Sai Allah ya haskaka ƙirjinsa ko ya yalwata ƙirjinsa lil Islam ga addinin musulunci. Ya ce, "Ya sharah sadarahu ma'ana biyu ce, ko ka ce Allah ya haskaka ƙirjinsa, ko ka ce Allah ya yalwata ƙirjinsa. ba komai cikin kirji ne sai musulunci ba wani abu wanda zai aikata face abin da musuluncin shatti mishi yana haskaka mishi kenan to duk wanda Allah yake ne haka ne Allah yake sai ya mishi sai ya sai ya kirji ne babu komai cikin shi sai musulunci babu shirka babu kahirci babu inkarin magana ubangiji babu shakka da kwankwanto duk abin da an ce mai Allah ya ce yana gaskantawa duk abin da an ce mai annabi ya ce yana gaskantawa to kaga wannan Allah ya yalwata kirjinsa duk abin da an ce ma wannan doka ce ta Allah ba ta so samai rai ba ta so samai rai ko da ba ta dace da ra'ayin shi ba da an ce Allah ne da ya ce ko annabi ne ya ce sam an wada'a ya bi bai samu kunci cikin rai- kirjinsa saboda mi Allah ya yalwata kirjinsa ya haskaka kirjinsa Allah ka haskaka kirjinsa mu da musulunci Allah ya ce wa man yurid wanda ko Allah yake nuhin ayyudillahu ya batar da shi ya ja'al sadarahu sai Allah ya sanya kirjinsa dayyikan yana cike da kunci harajan kuma ga damuwa ga kunci ga damuwa duk abin da ya shahi doka ta musulunci bayan su ba abin da ke ƙiyar shi ba abin da ke bata mai rai sai ya shahi maganar musulunci sai ya shahi maganar addini to wallahi dan musulmi musan da Allah ya muna rahamar da babu irinta. Yanzu da kake zamnan ga, ko da muke zamne, kun ga idan mutum bai da kuɗi sai ya shiga damuwa, wani ma sai ya ta hushi ko, wani ya ta ‘yan magunguna. To, ku auna, ku auna, ku gani karatun duniya yadda ya basuwa. Cikin musulmi sai a ɗibi shekaru ba a samu wanda ya rataye kanshi ba saboda bakin ciki wallahi ko da irin wanga musulmi ne fa mai ta gunguli in bai da duk da kuncin da ya shiga bai zuwa shi rataye kanshi sai dai ta barazana wanda ce inda ya ga kaushu da ya busa ya so alƙiyama ma ta tsayu amma wallahi malam bangaren kahirai bangaren kahirai ka bincika ka ji sakon ba a awa ɗaya ba a samu ga wata yara ta kan shi aka shi haka ne kuma kullun kullun haka ne kullun haka ne kuma shi wanda zai rata ya kai ne da zaka bincika yana da komi ho komi akwai kawai wani bacin rai na bana bata mai rai wani ma saboda an taɓi kare ne bakin ciki zai kai mai dan za a taɓi karen shi ko kare ne shi mutu sai ga shi ma mai wani rayuwa sai sai ya rata ya kai ne bar shi bi kare ne kira Allah ka san dai babu hankali kare wadi ba wanda Allah yake misalta mana dai yana cikin halitta mafi kaskanci inda za ka ganin kare inda za ka sanin kare lalle Allah ya sa cikin halitta mafi kaskanci ka shuba mai ruwa in yana kusa gare ka gani ƙara shi shi kare ƙara ka bar ta da ka bar shi da dauda tai ka bar shi da najasa tai ka bar shi da karamta tai in ka ce sai ka wanke shi sai ka mai wanka to baka iya zama lokacin da kuma wani irin wari da tashi ta tashi saboda rayuwa ce kaskatatta to amma saboda ita bature sai ya ratsa kanshi saboda ita arne sai ya kashe kanshi kaga ko babu rayuwa amma ka diba musulmi yadda yake kadiba musulmin da suke saboda Allah ya yalwata kirshi duk damuwar da mutum ya shiga wallahi in ya shiga damuwa ko da kar- mai rauni ne cikin musulmi da ya taho masallaci an kai sallar nan tare da shi bai ƙara sallar na ya ji damuwa dai ta gushe mishi saboda bi zikrillah ta tsama innul qulub da ambaton Allah ne zuciya ke samun nutsuwa ita zuciya abincin ta shine zikirin Allah shine zikirin Allah duk kuncin da mutum ya shiga wallahi da yayi ambaton Allah da yayi zikirin ubangiji kaji ya samu sauki to musulmi muna da yadda wannan rahama mu ne da yadda wannan rahama ashe ya kamata mu yi godiya ga Allah wallahi akan wannan musulunci kadiba yanda wanda yake kahiri yanda Allah yake siffanta kirji ne duk wanda Allah bai nufata da wannan addinin musulunci ba yaj'al sadrahu dayyikan harajan Allah yana sanya kirji ne zai sanya kunci ga kirjinsa kuma ga damuwa kai misali ne Allah ya ce ka annama yas'adu bis sama' ka ce da wanda ka ci da tashi da dole ya taka sama da Allah yanzu mutunan da ko da dai gina dai ko da dai gina ɗaki kace mutu ya taka da al'ada su dole sai aza mai ishal ko ba haka ba sai aza mai abin da zai taka to shi wanda Allah yake nuhi nan kahiri kuncin da a cikin kirji ne duk wanda ba musulmi ba kur abin nan kuncin da a cikin kirji ne Allah ya ce ka annama ya sa'adu fi sama kamar mutumin da ka tilasta shi dole dole sai ya taka sama in bai taka ba ƙarshen rayuwar shi kenan za a halakar da shi da Allah akwai kunci ko babu yanzu misali irin mutanen da suke cike da tsoro in sun ga 'yan hoshi da makami ko wanda suke cike da tsoro in ya ga mutum saya da tini to kai duk abin da an ce mai shi ai sai yanda da ƙarfi ne ya ƙare sai ya ta gwadawa kina cikin tashin hankali da tsoro to kamar shi ne misalin da Allah ya yi ga wanda yake kahiri kuncin da a cikin kirji ne kamar mutum ne yana cike da jin tsoro yana cike da jin tsoron halitta kuma an tilasta dole ya tsaga sama in ba haka nan ba kuma mutuwa ce annan ai yanzu kuna gani in mutum ya shiga halin matsi malam ko kare ya koro mutum irin karen nan zangai Allah wata gina iya take ta da fara ce wai gina kaza na taka wallahi mamaki da shi ko ba haka ba ko ice mutum shi take ya ce da ba kuma bincike ana waya ga haka wai bi kana ce haure cinga saboda waya ko ba haka ba to kaga waya ce ke sa haka to da mutum da shi ko an sai ya shi ya taka inda bai iya takawa kuma dole na sai ya taka da Allah babu kunci cikin rayuwarsa to haka ne Allah ya siffanta zuciyoyin kafirai kullum kuma haka ne kuncin su yake haka ne kullum kunci cikin rayuwarsu saboda ba su da- ba su da magani shi kunci cikin zuciya ne shi kunci cikin zuciya ne shi to su ko ba su da abincin zuciya ba su da maganin zuciya zuciya maganin ta shine zikirin Allah shine karatun addini da zuciya ka- da ka shiga damuwa dauko Qur'ani karanta in zikirin Allah tashi sallah to duk damuwar ta sai Allah ka umma ita to shi ko kahiri bai da wannan sai dai iya rasa abin da shi shira sai kai ne yana ganin sauki kenan ba sai ya zura fada gidan gidan bala'i ba dan duk wanda ya kashka ne ya mu- ya mutu kahiri kuma da abin nan da ya kashka ne shi za a mai azaba alkiyama to kahiri na kuma gaba dai kenan to shine Allah ya ce ka annama yas'ada yas'adu afwan fis samai ka ce wanda dai an ka tilasta ya taka sama Allah ya ce kazalika yaj'alu Allahu rijza Allah haka ne Allah yake sayya ar-rijza azamta kahirci shirka sabon Allah alal ladzina la yu'minu akwai wanda ba su imani ba kullun cikin haka suke na'am
وهذا صراط ربك مستقيما Mm.
قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون Allah ya ce wa hadha siratu rabbika mustaqiman wannan addinin wannan addinin ya bada manzanni akai ita ce hayyar da kullun cikin sallah muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim ita ce wannan hayya ita ce wanda Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ita ce kuma hayyar da Allah ya shirar da annaba da manzanni to ita ce gashi Allah ke bayyana muna addinin musulunci wannan tafarki wanda annabi ya zo da shi to shine siratu rabbika hayyar ubangiji ga mustaqiman miƙaƙiya wadda duk wanda ya bi ta sai aljanna Allah ka tabbatar da mu akan ta Allah ya ce qad fassalna al-ayati hakika mun rabe ayoyi daki daki duk dai dolancin mutum Allah sai ya gamsu da Allah shine Allah duk kahircin mutum sai ya gamsu da Allah shine Allah shi yasa duk kahirin da ka tambaye shi game da Allah ya san Allah sai dai shi kawa rashin arzikin yabi sai ya kibe ubangiji amma ya san Allah shi ne Allah ce kadafa sallal ayat hakika mun rarrabe ayoyi da qaumi yadhakkarun da mutanen da ke tunkuni su gano girman ubangiji na'am لهم دار السلام عند ربهم Mm.
وهو وليهم بما كانوا يعملون To, ku dibi wannan ayoyi, bayan Allah ya karantar da mu tafarki miƙaƙƙe, hayya miƙaƙƙiya, wadda saboda ita ne Allah ya halarci bayu, kuma ita ce hayya da kullum Allah yake so bayu su ta roƙon ya- su ta roƙon shi ya tabbatar da su a kai. To sai Allah ya karantar da mu duk bayun da sun kabi wannan hayya, duk bayun da sun kabi wannan siratan mustaqiman Allah ya ce lahum darus salam suna da gida na aminci lahum darus salam suna da gida na aminci wallahi duniya malam babu gida aminci sai lahira aljanna ita ce gida aminci ka amintu da komi amma na duniya ba ka amintu da komi ba Allah ba ka amintu da komi ba. ko kana musulmi ba ka amintu da kishirwa ba ba ka amintu da yiwuwa ba ba ka amintu da wahala ba don gamu cikin ko ba haka ba to aljanna babu wannan babu sallah babu azumi babu kami babu sai dai zikirin Allah wannan jin daɗi ta yi tasbihi saboda jin daɗi babu abin da akwai balantana ce wani a ta san maka hankali kana ina wai kai baka san lokacin shan ruwa ya kusa a ta san maka hankali babu komi wallahi gidan aminci kenan babu komi wallahi to duk wanda sun gabe tafarki mai kakke to Allah suna da gidan aminci Allah ka bamu wannan gida darus salamu kenan to shine Allah ya ce lahum darus salami suna da gida na aminci inda rabbih auro ubangiji su ibn kasir yace Allah shi mai rahama yace abinda yasa Allah ba su gida na aminci saboda sun bi hayya ta aminci sun bi siratul mustaqim wannan hayya amintacciya wadda Allah ya zaba mu sun bi ta ita ko wannan hayya duk wanda bi ta babu inda za ta kai ne sai gida aminci ka gani to shi yasa Allah ce suna da wannan gida na aminci a wurin ubangijin su kuma abin da ya komi dadi Allah ya ce wa huwa waliyuhu Allah shine majibincin lamarin su Allah shine majibincin lamarin su Allah ka kasance majibincin lamarin mu Allah ya ce bima kanu ya'malun saboda abin da sun ka aikata na da'a ga Allah na'am
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس Mm.
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض Mm.
ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
Allah ya ci gaba yana karantar da mu abin da zai faru iri da alkiyama. Wasan mutane da aljannu su ne azzabalai, saboda su ne Allah ya aza da- shari'a ya aza dokoki, shi yasa ya ce sana farugo lakum ayyuha alani. alkiyama mutane da aljannu su ne za a bar ma hili za a kebance musu hili da lokaci saboda hisabi sannan furugu lakum ayyuha taqalan za mu kebance lokaci saboda ku ya ku nauya ya guda biyu mutane da aljannu su ne za a ma hisabi su ne za a sanya huta ko aljanna duk wata halitta Allah zai mayar da ita ne turda duk wata halitta in wanda halitta ta mala'iku duk wata dabba duk wani kware haka Allah zai mayar da su amma mutane da aljanu su ne da mai hisabi ko huta ko aljanna da shine Allah zai shela Allah da kai ne zai faɗa ga bayonsa ini na alkiyama ga mutane ga aljannu wuri guda sai Allah ya ce wa yawma yahshuruhum Allah ya ce ranar da kuma Allah zai tara su gaba ɗaya jami'an gaba ɗayan su sai Allah ya ce ya wa asharal jinni sai a fara da aljannu saboda su ne kangararru. Allah ce ya ma'ashar aljinni ya ku taron aljannu wal'ins, ya ma'ashar aljinni ya ku taron aljannu, Allah ce ka dasta sartun minar ins. Ku yawa ya tabbatar da ɗiyan Adam. Ɗiyan Adam, ku yawa tabbatar da su. Kenan ‘yan Adam dubu sun bace, za ka samu 90 ko in ce 190 ko ɗari nawa na da tasa'in ɗari tara da tasa'in duk suna sun kafatar da su kaso guda ne kawai ya ɓace wa kansa amma aljannu su ne masu fatar da ɗiyan adam shi yasa hatta bauta duk wani abu da an ka bauta ma sai Allah ya mayar da bautan nan bautan aljannu ce alam a hada ilaiku ya bani adam Allah ta abu da shaitan kaga duk shaitan shi ne ummul khaba'is to shine Allah zai tara su ya ce ka dastaktaftu min al-ins kun yawa tabbatar da ɗayan adam kun batar da su kun batar da su to yanzu su aljannu suna da wakilai cikin mutane ta yanda nan duniya ma da ake haka ne ake kasan qur'ani shine kawai ke bada sirrin abin da yake koyon da sarau ba sani amma su wanda sun sani sun sani sai dai wanda ba su sani ba an ka faɗa musu ta mamaki to aljannu suna da wakilai shi yasa gaban Allah ma wai za su tashi su ba aljannu kara ko su kara aljannu da abin da Allah ya faɗi yace ya ku tara aljannu ku yawa tabbatar da ɗayan adam wa qala awliya'uhu kashi wa qala awliya'uhu min al-insi majimin tallabara aljannu masoyansu wanda nan duniya su yi musu da'a don su biya musu bukatunsu sai su tsayu ga abin da za su faɗa ga Allah. Sai su ce, Rabbana ya Ubangijinmu, istamta'a ba'aduna bi ba'adin, ai yanda al'amari yake ba haka ba ne, bai ba ɓatar da munan sun kai ba, sashen mu dai ya yi mu sashe daɗi ne, ta ji hashe gantaka. Wai sashen su ya yi mu sashe daɗi. Imamu abin nan bai dawo ya ce abin da suke nuhi ma'ana su aljannu, su aljannu. sun biya ma ɗiya adam bukata, kuma haka ne, sun biya ma ɗiya adam bukata. Da sun biya musu bukata, su ko aljannu duk abin da ɗiya adam suke so sai su musu, duk abin da ɗiya adam suke so sun biya musu bukatunsu, to mi aljannu suke so a yi musu ɗa'a. Su mutane su yi ma aljannu ɗa'a su ko aljannu sun biya musu bukata. Kuma wallahi, wallahi malam. duk wani mai mu'amala da aljani, ce ɗanin aljani, damun bisa wannan ƙa'ida ce. Kai mai ɗa'a yi bai mabukati, in kai mai ɗa'a, to wallah duk bukata ka kowace ita zai biya maka. Ba dai suna ne kake so ba, a ce wani ya shahara. Shi yasa kake ganin Allah ya ce akwai waliyan shaidan. Aljani yana iya biya mutum bukata a ta ɗoka a ce waliyi ne. ya ta yawo da shi ta hira da shi yau ta gani kuce kai da Allah ku waliyan Allah shi na ta hira Allah shaidani na dake da shi koko cikin ruwa ya ta hira da shi Allah shaidani ne koko kai tsaye ya dauke shi kai shi wata kasa cikin sakon dai koko abinda babu kasa ku kai tsaye a kamun shi wallahi aljannu ne to shine sun ga tashi su da kansu sun taimaya ubangiji istamta ba'duna bi ba'd sashen mu ya mu sashe daɗi irin abin da bahaushe ke cewa ban gishiri in baka manda in kai min kaza yi ma kaza wallahi duk masu mu'amala da aljanu haka ne kuma su aljannu daman sun san yanzu kaga aljanin da zai cewa kai mai sujada in kai mai sujada me za ta amfani shi ba ta amfani da komai shine bukatar shi ka zan kahiri ka bace wani yana ya cewa duk hausa da ka ita yin sallolinka abin da ke so gudana da duk in ka tashi da sahe kakin ka tai sallar su ba kai mai sujada shikenan wani ko shi ce maka ita sallolinka amma banda arwallah kuma mutum shi yarda kuma duk abin da mutum yake so Allah ƙarshen shi na mishi duk abin da kake so duk abin da kake so sai ya mata ko ko ce ita sallolinka da arwala sallah guda kawai zaka bari sallah guda kawai nake son ka bari kuma shi yarda ko ko sai ya ka aikin da ya san biyayya ne ga Allah ya hana maka shi cikin ayyuka na bauta ga Allah sai ya ce ma kaza karka yi shi ko ko ita sallolinka amma bare su cikin jama'a zan shiga dai awo ya an ka ce wane ce ai maka yake sallar shi dama shi ko shi a cikin gida ya sallah ce ya ce muku ai shi maka na shi sallah to shedani ya sai ya shi da shi sallah cikin gida wallahi haka tona asirin zai bayyanuwa kenan gaban Allah shi yasa duk gun shi an ce mutum ya shahara bangaren bokanci bangaren sihiri dan adam dan adam ne ba wani abu da zai iya wa aljanna ga musu aljanna ke taimaka musu suke biyan bukatunsu tun da shi aljani Allah ya hore mai yanzu yanzu nan ya ta su hore ya komo kakin mu tashi tafsiri ga hayyata ya komo Allah ya hore musu wannan Allah ya hore musu wannan ba ga annabi Sulaiman ne da Allah ya hore mai iska da shedannu kai tsaye suke nuta cikin ruwa su hiddo gwalagwalai duk abin da kuke so kai tsaye yanzu aljani yake iya shiga biro ko ya shiga banki ko ya shiga wurin da ba ambaci sunan Allah ba ya shiga shi yau ta shetuwa ce a ta adam mutane in ta ɗora su ne saboda su masu aiki ma'aikata hulaye ne sai a sai ya alike kis babu bismillah alike gambu babu bismillah shida ne ya zaka shiga amma annabi ce duk gidan da an kalike shi da bismillah shida yayi kada duk abin ruwan da kun ka ruhe shi da bismillah shida yayi kada bai yawa ai wata sata su ne ke yi shirin to kuɗi gare su amma ko sai su kama mabiyan su kuɗi kaza muke so ka rika yi in dai kuɗi ne sai dai ka ba wasu kuma shi yarda ya yarda ya zan kahiri kawai saboda kuɗi aljanun ba kuɗi ne gare su wasu sata ta suke taya su yi tsohon shige bankunan mutane za su kama ka to shi ne abin da suke ma juna su kenan istamta ba abu na bai ba'ali haka qur'ani ne karanta da wannan sashenmu ya je mu sashe daɗi, wa balagana ajalana, mun ka kai ajalin da Allah zai ajarta na kaɗi ba muna. Mana har tsawon rayuwanmu haka ne muke yi, tsawon rayuwanmu, haka ne sashenmu ya je mu sashe daɗi, sai da ka kai mu, iya lokacin da ka kai mu ya Ubangiji, tsawon shekaru da ka ba mu har zuwa mutuwanmu haka ne muke yi. Ala sai Allah ce to haka ne, annaro matsawa ku sani tun daga ko aljannunku annaru masawakum wuta ce a makomanku khalidina fiha za ku dauma a cikin ta kuma abin mamaki duk mutane da aljannu masu mu'amala da shedannu ba sun san da wannan sun san da haka ne makoma to amma saboda kawatawa shedan wai shi mutum ya samu shahara duniya kawai ya samu shahara a ta tallatai a ce kai kaza sai wane kai wane o kai hiyuka ne wane wannan yana ganin hahanji Allah wane wannan in ka komai ka karbar sha da shi wannan in ka saki ka sha shi ko Allah ya baka kwana lahiya kawai shi abin da ka burga shi kenan in ka bata mai da tura ma shi dana aljini aljini ya zo ya murkushe ka ko ya murkushe shi shi yasa in mutum bai azkar sai ya ta tsoro da wani ya mai barazana ni kai ma kaza wallahi ka gama ka shiga gonan mu wallahi ka gama sai ya tasa hankali shi amma mai azkar kullum ya sibu na illa maka taɓa Allah waɗanda ko maulana mutum ka rike azkar ka rike azkar ba abin da aka yi maka da gani to shi ne Allah ya ci gaba yana karantar da mu alan naru masawakum khalidina fiha Allah ya ce wata ce an makomako khalidina fiha za ku dawama ku sai Allah ya ce illa ma sha Allah sai yanda Allah ya so to nan da Allah ya ce sai an da Allah yanda Allah ya so maluma sun taba ne daban-daban ma'ana tun alkiyama dan huta da an tada alkiyama dan huta da man dan huta ne to ba kai tsaye ke shiga huta ba akwai tsayuwa gaba Allah akwai hisabi akwai kaza akwai kaza to wannan yar tazarar kaki ya shiga hutar to shine illa masha Allah kenan kai dan huta ne amma sai lokacin da Allah ya gada maka shiga mana sai an kara hisabi yar tazarar ta hisabi wasu ci a kuma illa masha Allah bangare na biyu akwai musulmi masu laihi musulmi masu laihi duk ahlus sunna wal jama'a tun daga zamanin sahabbai sun tabbatar da haka banda mu'tazilawa da sarwarsu aqida ta ahlus sunna mai sabon Allah musulmi mai sabon Allah bai da wama cikin wuta Allah zai mai gyaran makera eh gurgurdan lahire azabtar da shi amma daga ƙarshe Allah zai shigar da shi aljanna annabi ya ce duk wanda yake da imani ko da daidai ƙwayar zarra ne ba zai tabbata cikin wuta ba to duk sune illa masha Allah ina so annabi ya ce idan aka musu irin wannan gyaran makera an gwargwadon lehin su an ka azabtar da su cikin huta annabi ya ce wasu ma sun zan gawai sai a zo da su bakin kofar aljanna akwai wani tafki wanda ake kira ma'ul haya ruwan rayuwa suna shiga ana sayya cikin wannan tafki sai halatta su ta komo garau lahiya da sai a shiga da su aljanna da shine illa masha Allah kenan za a sayya su huta sai lokacin da Allah ya ga dama ya tsamo su irin musulmi masu laifi to amma dan an ce mutum ya shiga wuta ai ko sakon ɗaya ne inna azaba rabbi mu gairu ma'mun azaba ubangiji karka amince mata yanzu an ce za a sa mutum aljanna amma kake a sai ya shi aljanna sai yayi ini ɗai cikin wuta to inin can ba in na duniya bane wa inna yawman inda rabbika alif sanatin ini ɗai wurin Allah shekara dubu ne nan shekara dubu to kuma dai da Allah a sai ma ini irin namu ne irin irin mu na duniya da Allah ko awa guda, ko awa guda da Allah cikin wuta. Kai ba wai mutum ɗungurungun ba, ba mutum ɗungurungun ba, yanzu a gwada in za mu tafsirin ga na dare sai a shigo garwashi da wuta. Dan mutum ya gano dai awa guda da take, sai a ce ya zauna bisa urnu. Kaki a ƙara tafsiri. Da Allah ana ƙara wata da shi. to ni ba huta wai wagga hutawa wagga huta to kuma tace annabi ya ce masa bainarukum haza juz'un min 70 juz'un min nar jahannam annabi ya ce wagga hutar ta ku fa dai ne cikin 70 na hutar jahannama sahabbai sun ce dai bisa 70 annabi to ko ka ka take annabi ya ce to wallahi kuma kowace kamar waga take kowace kamar waga take ko ta mu wata duniya malam wanda atta akwai 70 ɗaya babu suna can alkiyama sai a hada da wannan guda ta duniya a hada da to kun malumma masana malumman zamani masanan qur'ani sun ce an ce hudar duniya irin wannan talantarki da ita ce da kashi ta kasan lalle azabun alim da Allah siffanta azabun alim azaba mai radadi mai shiga kassa to ita ce wannan ta kuran saboda in mutum ko dan kure sai mutum ya kuke gani duk sai ya mutu kamar bai da kasusuwa To kai dai ko dai wannan wata ta murhuciya take. Allah ka kare mu, Allah ka kare mu, Allah ka kare mu. To shine Allah ya ce illa ma sha Allah, inna rabbaka hakimun, lalle ubangijinka hakimun gwani ne mai hikima, alimu kuma masani. Na'am.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون
Allah ya ce wa kazalika haka ne dai nuwalli ba'dhal zalimina ba'dhan muke jibintar da azzalimai sashen su sashi kun ga wannan aya kun ga wannan aya Allah tana karantar da mu mutane ku zanna gaske ku zanna gaske da annabi ya ce kama kuntum tuwalluna yanda kuke haka ake jiminta muku inda kuke haka ake jiminta muku in takama ku zalunci to sai a saya muku wanda yake zalunci sama gare ku ba abin da kuka iya ku shine wa kazalika nuwalli ba'da zalimin ba'dan haka muke jibintar da azzalumai sashen su sashi in kana takamar zalunci da kwarewa sai a hausan ma na sama gare ka yi kwarewa in yi wani abu sai ka kayan baki ka ce lalle ko baba da baban shi sai ka zama maki la haula wala quwwata illa billah to ashe mu zan na kwarai na kwarai to kuma ba wai sai jagorancin kasa ba duk mu'amala ta al'umma ko da cikin biro ne ko da cikin biro in mutane ta kama su zalunci sai Allah yana iya jaraba su da wanda yake azzalimi ya tai musu ba bakere shi yasa mu zan nagari ƙarshe wannan aya annabi ya ce in Allah yana son al'umma da rahama sai Allah ba shi shugaba nagari shugaba nagari amma Allah yana sai ya jarabi al'umma da musiba sai ya jarabe su da musibaban shugaba tabar su ma sun jibinci lamari wannan sun zalla da ku sai Allah ya ba su irinsu. Ashe mu zanna kwarai, Allah in muka zanna kwarai san ba ta da wai gyaruwa. Amma mun ce da ƙarhin tsiya sai mun gyara sama wallah ba aikin mu bane. Aikin Allah ne. Annabi ne da kanshi ya ja kunnan mummune masu imani. Yace shugabannin ku bar hito na hito da su. Haƙoƙin su ku ba su. Sun ce ma annabi to haƙoƙin mu idan sun ka cewa annabi ce ku roƙi Allah haƙƙin ku da yake gare sai Allah ya kwato muku saboda in sun yi ƙarhin ku Allah ya ƙarhin su amma kun ce ku ci gaba da zanga zanga da abin da bai dace ba sai ku wahala kun ba za ku san biyan bukata ba amma kun ba komo mu Allah sai Allah ya juye zuciyar su dama zuciyoyin bawo yana ga hannayensa sai ya juye zuciyar su zanna kwarai Allah shi ya samu na shugabanninmu shine Allah ce wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksubu saboda abinda suke aikatawa na zalunci sai a jibinta musu azzalumai irin su na'am ya ma'shawal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum 'adha Mm.
قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
Allah ya ce ya ma'ashar jinni ya ku taron aljannu wal insu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzani ba zo daga cikin ku ba mana yanzu akwai mai cewa bai- manzani ba zo ba ba wasu al'umma wanda da cewa manzani ba zo musu babu su manzani sun zo kuma da manzani sun ka shuɗe sun ka bar maluma suna karantar da al'umma to shine Allah ke tambayar su manzani ba zo daga cikin ku ba ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na haka Allah zai tambaya al'umma mutane da aljannu wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna muku gergeden haɗo ku da wannan ini suna tsoratar da ku wannan ini haɗo ku da wannan ini musibin da za su abku manzani ba zo daga cikin ku ba sune- suna karatar da ku haka qalu su da kansu za su ba da amsa qalu sai su ce shahidna wallahi mun shaida ubangiji wallahi mun shaida manzani sun zo mana eh Allah ya ce eh qalu ce shahidna ala anfusina mun shaida wa kawunan mu manzani tabbas sun zo muna Allah ce sai dai wa garatuhum alhayatud dunya rayuwar duniya ta rude su rayuwar duniya ta rude su kun san duniya akwai rudi yanzu mutum idan yana bisa banna shi da kai ne ya sa abin ga banna ce to amma yanzu in ka taimawa ne abin ne ya kamata ka daina kai tsoron Allah sai ce in Allah ya to yanzu sai ya ce zai bari sai shi ne nuna mai kai kana son ka tauye rayuwarka ko mutum nawa ke aiki hiye da naka mutum nawa gaban na irin naka kuma kai yanzu ka tauye rayuwa- rayuwarka tun yanzu kana jenam ka tauye rayuwarka akalla nan ba mamaki na gaba kai sai ka shekara hamsin to kamo da tukurciyarka ko su maluma na kasanta barkata sun ka tai kenan sai ka wani abinka kaga rudar shedanti sai ga mutum ya doge To haka ne kowane irin aiki malam duniya rudi gare ta sai ta nuna mutum za ka kai labari za ka kai labari za ka kai labari in ba ku san ruɗan abin nan ruɗi na duniya ba to ruɗin duniya shine ruɗin shedan shedan yake kawata mutum abu yake dada mai abu ya karfafa shi sai ya nuna mai zai kai labari sai shedan ya kai shi mahalaka sai ya jayi to irin wannan shine irin yadda duniya take yin mutane wallahi irin wannan shine ruɗin duniya ruɗin duniya kenan irin yadda shedan Allah ce wa zayyana lahum shaytan a'malahum shedan ya kawata wa mutanen makka aikin su wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum yace wallahi muhammadu bai isa ba kai ba muhammadu ba wani dai wanda ya sai sauran jayi akan ku. wa inni jarun lakum ni ne mai karfafa mu za su yakin badar ne ha suna ta suna ganin su ga su da yawa muhammadu sahabbai ne su kare su kuma suna ta gaba sun ga Suraqatu bin Malik al-Ashja'i shi ko gwani yaki ne kowa ya san shi kuma da runduna mai yawa sun ce Suraqatu ila ayin ina zaka da wannan shiri yace mu to ku ila ayin ila ayin ina za ku sun ce zuwa ga Muhammad yace ba to ni fa ko ni ma canza ni eh mi kuke tamaha eh ni ba wajen ku na nake ba ni zan kama muku sai sun kace dadi sun kace dade kenan sai aka sa kidi dama da ‘yan mata da kuma an kate da su. Wallahi ana zuwa hilin badar, shi ya san mala'iku. Lokacin da ya ga mala'iku na sabkowa, ya tsinki ga mala'iku can, shidibina shidibina, ya ce to inni bari uminku, ya ce wallahi ni na barku, inni a rama la tarauna, na ga abin da ba gani ba. Suna cewa suna kata ila'ayin, ya ce ka inni a rama la tarauna. wallahi inni akhafu Allah wai jin tsoron Allah yake yace wallahi shadidu da iqab Allah bai tsananin azaba da yace ya bar su kaga ya kasu ya bar su to haka ne duniya yadda runna mutum akwai sarwa akwai sarwa akwai sarwa kana cikin cin sai malakul maut ya sallamu shikenan da an gani aiko fiyar Allah ya kare mu da rudan duniya Allah ya to shine Allah ya ce wa garatuhum alhayatud duniya rayuwar duniya ta ruɗe su wa shahidu ala anfusihim Allah ce sun ka shaida wa kawunan su annahum kanu kafirin su kafirai ne kun san alkiyama adalci na ubangiji duk dan huta sai ya tabbatar da cewa ya dace ya cancanta sai ya shota wallahi duk dan huta ya tabbatar da cewa ya cancanta su da kansu kace wa qalu la kunna nasma'u aw naqilu ma kunna a inda mun ji mun saurara saurare na basira ba mu zama ƴan huta ashe kenan rashin saurari na jihar da su wuta kuma da za a tambaye su ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukathibu yawmid din hatta atani laki su da kansu za su tabbatar Allah ka kare mu da wannan tabbatarwa Allah ka kare mu daga rudanin shedan daga rudanin duniya Allah ka tsare mu da tsaranka ne kamata mu dakata sai tafsirin dare insha Allah sai mu tashi wannan aya ai mun kai ƙarshe ko? sai mu tashi zalika Allah mai koyi abin nan zalika Allah mai kora bukan muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun abin da makaranta dai dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mu da dibe cikin zuciyoyin bayu kar ku manta gidauniya ta marayu jiya da maraice mun manta ba mu tunatar da ku sai da dare an kai bayani duk wata na Ramadan muna bude gidauniya ta marayu saboda marayu na musulmin da ake tare su yau babu iyayensu ɗiyan sun shiga wani hali mu da an ya kamata mu tallafa musu bai kamata a yanke alaƙa da inda mutum ya bar duniya shi kina ai yanke alaƙa da shi bai ba irin yadda muke daɗaɗa ma ɗiyan mu rai to marayu ma mu daɗaɗa ma marayu rayuka yana a taimaka fi sabilillahi kuma ba sai kuɗi ba duk abin da mutum ya taimakawa da shi bangaren abinci ko tufafi duk dai wani abu na amfani ƙofa tana buɗe irin yadda mun kai bara abinda an samu an sai musu abinci da sabunna da tsaro abubuwa na amfani yana taimaka fi sabilillah abinda makaranta daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mu da dabe cikin zuciyoyin bayunsa ya Allah bayun ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmi da cikin halin kakare ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki ya Allah bayun ka masu bar addu'i ta bakunan mu Allah ka san su ka san bukatocin su mu da su Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmin da sun kargaye mu Allah ka sa sun huta mu da mun kai sarau Allah ya kyauta mu kuma mu ya Allah ka karbi rayukan mu ka karbi ayyukan mu cikin wannan wata na Ramadan ya Allah Allah ka sa muna cikin wanda za a yanta wa cikin wannan wata na Ramadan ya Allah duk alkharan da ake samu Allah ka ba mu shari da bala'i wanda kake kawar da bayon ka Allah kawar da shi gare mu ya Allah Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu marasa lafiya gida ko asibiti ko daji Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya ya kasance jari na bauta gare ka ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين